ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا الشابي قوت الربيع الأول جرمائي صلى الله عليه وآله وسلم دولا دليهن da 48 wanda ya dace da 25 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna cikin kitabu iyadatul marid littafin da yake bayanin abubuwan da suka shafi wato alaka tsakanin mai lafiya da mara lafiya yau za mu tashi babu na 145 malayin ce babu ma yi da abihi lil mariyu baban da yake bayanin wato irin addu'ar da ake yi ga mara lafiya addu'ar da ake yi idan an je ganin mara lafiya ko idan an ji mutum baya da lafiya a yi masa addu'a hadisi na ɗari tara da ɗaya malam ya ce an aisha ta radiyallahu an ha an karɓo shi ne daga aisha allah ya ƙara mata yarda ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi ina da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi kana ya kasance idan shtakal insanu idan mutum yana ciwon ashai aminhu wani abu daga rishin lafiya au kanat bihi qarhatun ko kuma yana da wani wato kuraje wasu kuraje miyaku miki au jurhun ko kuma yana da wurin rauni mana shakku ne na marwaci wadai aisha cewa ta yi idan mutum yana da wani miki ga jikin shi ko ko cewa ta yana da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutum na jin ciwon ɗaya daga cikin waɗannan mutum baya da lafiya to qala annabi sallallahu alaihi wasallam bi usbihi hakaza sai manzon Allah yayi haka da dan yatsan shi wannan qala ma'anar ta fa'ala mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka da dan yatsan shi wa wada sufyan ibn uyayna sufyan dan uyayna arrawi wanda yake marwayi daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin ke sai ya za sabbabatai ko sabbabatahu manuniyar shi bil ard ya za ta ga ƙasa thumma rafa'aha sa'annan ya dago ta sama وقال سي من الله صلى الله عليه وسلم يتي بسم الله da sunan Allah subhanahu wataala turbatu ardina wannan turbuwar ƙasar mu ce biriqi ba'dina da yawun sashen mu yushfa bihi saqimuna za a warakar da mara lafiyan mu da shi bi izni rabbina da iznin Allah mahalicinmu intafaqun alayh ma'ana dai wannan dai daga cikin addu'o'in da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam idan ya ji ganin mara lafiya ko kuma aka ce mai mutum ba da lafiya yana gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mishi wannan addu'a bismillah turbatu ardina bi riqi ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina wannan addu'a ce da wato za ka yi ma mara lafiya musamman idan ya ce ma ga inda yake mai ciwo sai ka yaka da ɗan yatsanka ka aza ga ƙasa ka ɗago sai ka yi wannan addu'an ka towa sai ka ɗora mashi mutabakun alaihi bukari da muslim suka rawaito shi saraka ya halitta a yi wannan addu'a ga mara lafiya ko a faɗe ta yana ji ko kuma a ɗora mai inda yake ji domin ce idza kanat bihi qarha aw jurun ya nuna kenan musu raunin da alawa domin ya warke kuma zai warkewa da izinin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace hadisi na 902 malam yace wa anha radiyallahu anha an karbo da gare ta Allah ya kara mata yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana ya'udu ba'd ahli ya kasance yana tafiya ganin wasu daga cikin iyalin shi yamsahu bi yadihi al-yumna yana yin shafa da hannun shi na dama wa ya ƙulo yana cewa Allahumma rabban nas Allahumma rabban nasi adhibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama muttafaqun alayh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a cewa Allahumma rabban nas ya Allah ya mai halittar mutane ya mai kulawa da mutane ya mai ci da mutane azhibil bas ka tafiyar da wannan rishin lafiya ka raba shi da wannan rishin lafiya ka dauke mai ita washi Allah ka bada lafiya anta shafi kai ne mai bayar da lafiya la shifa'a babu waraka illa shifa'uka sai warakarka shifan Allah ka ba shi lafiyar da la yughadiru saqaman ba za ta bar ciwo ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan ma addu'a ce daga cikin addu'o'in da mutum za ya tafiya idan ya je ganin mara lafiya sai yin addu'a da ita dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wata'ala da izinin shi ya ba da lafiya kuma addu'a ce wanda aka yi tawassuli da rububiyya ta Allah subhanahu wata'ala rabba rububiyya ce azibil basa aiki ne na Allah domin babu wanda ya sai tabiyar da ciwo sai Allah domin shi ya saukar da shi ashafi ma mai warkarwa shine Allah wa idza maridtu fa huwa yashfi idan na yi rashin lafiya to Allah ne yake warkar da ni kaga duka wannan rububiyya ce da Allah subhanahu wata'ala aka yi tawassuli da ita aka yi kamun kafa da ita Allah subhanahu wata'ala kuma yana son a yi tawassuli da rububiyar shi Allah ya samu dace hadisi na 903 mala ya ce wa anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas Allah ya kara mashi yarda annahu qala li thabit radiyallahu anhu lalle shi Anas ya ce mathabitu almajirin shi Allah rahimahullah Allah ya kara masa rahama yace ala arqika bi ruqyati rasulillah shin kana so in yi maka ruqiya irin ruqiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace bala yace ina so qala yace to ga yadda take Allahumma rabban nas mudhhibal bas اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اللهم يا الله رب الناس يا مالك متعني مذهب الباس يا الله سبحانه وتعالى wanda yake mai tafiyar da cuta ishfi Allah subhanahu wataala ka ba da lafiya ka warakar anta shafi kai ne mai warakarwa la shafiya illa anta babu mai warakarwa sai kai shifan la yughadiru saqama warakar wanda ba ta barin cuta rawahul bukhari wannan addu'a da ta gaba da wanda ta gabace ta diri ɗaya ne sai dai kawai bambanci Allahumma rabban nas ad nan kuma aka ce muzhiba yawwa can kuma aka ce washi nan kuma aka ce ish ba tare da wawu ba haka ne ko can kuma aka ce la shifa na aka ce la shafi'a bambancin su kenan amma duk ma'anar su guda ɗaya ne waɗannan duk suna ɗauke da wato sifofin Allah ne subhanahu wataala rabba muzhiba ash-shafiya da shafiya su ba dai wannan addu'a gaba ɗaya tana ɗauke ne da wato neman kamun kama da- da rububiya ta Allah subhanahu wata'ala dan Allah ya bada lafiya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 904 mala yace wa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga sa'd dan abi waqqas Allah shi kara masa yarda yace adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah jira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ya je gani na فقال سيتي اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا رواه مسلم zala yace Allah ka ba su da lafiya Allah ka ba su da lafiya Allah ka ba su da lafiya ya nuna halaccin irin wannan addu'a kenan yawa ya halitta in ka je ganin mara lafiya ba sai ka yi wadancan din ba ka ce Allah ya baka lafiya Allah ba da lafiya Allah ba da lafiya ana so ka maimaita so uku. in ka so kuma sai ka kara da wannan in ka so ka kara ma da waccan yawa duk karin alkhairi ne da yawan roƙon Allah ne ka nace kana ta roƙon Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da lafiya amma an ka tsaya kan wannan ma yayi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma yana aiki da koyarwar da ya karantar da mu ya ce aje ganin mara lafiya kuma yana tafiya ga sadu baya da lafiya ce ganin shi hadisi na 900 kamar yadda mun karanto can kwakwar ya zo salihin na ko hadisin sa'ad da abiyo kas wanda ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ganin na a cikin rishin lafiyar da yawwa wadda an ce manzala ina yi sadaka da dukiyata gaba ɗayanta manzala ya ce a'a ta yi yawa Yawa. hadisi na ɗari tara da biyar malam ya ce wa an abi abdullahi an karɓo shi ne daga baban abdullahi usman ibn abil as usman dan abil as radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare shi أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للشي يا كي كوكا زوا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na waja'an wani ciwo mana ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam wani bangare nashi na ciwo yana jin zafi yana jin radadi yajiduhu fi jasadihi yana jin wannan zafin a cikin jikin shi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما يجي صلى الله عليه وسلم يتسمي ضع يدك كأجهنك على الذي تعلم من جسدك akan wurin da kake jin zafi kake jin ciwon da radadi ga jikinka wa qul ka ce bismillahi thalathan ka ce bismillahi so uku bismillahi bismillahi bismillahi وقل سبع مرات كتي هسو بقي أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر wannan so bakwai za ka barinta a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan hadisi yana karantar da mu halaccin wato kukan ciwo da kake ya halitta ka yi kuka ka gaya ma wani ka ce kana jin zahi ga jikinka ba kai kara ne zuwa ga wani Allah kana gaya mai ne saboda kana tunanin ko ka tabbatar da a wurin shi akwai magani kamar ka je wurin likita ya halitta ko ka je wurin mai sai da magani ka ce ciwon haure nake ko ka ce ciwon a jiki niki ko kai na ke ciwo kasan ya san maganin da zai baka wannan ya halitta yayin da bai halitta ba ka je wurin kabari a gare kabari bayan shi ka yi kabari ka ce ma mai kabarin ciwon kai niki kaga bai san kana yi ba wannan ba ya da kyau amma mai rai wanda ko baya da magani ya iya gaya maka inda ya kamata ka je ka nemi magani kana iya gaya mashi ba mamaki ya taba wannan ciwon ba mamaki iyalin shi ko dan shi ko ɗan shi ko wani dan uwan shi ya taba irin wannan ciwon in ma dai ba su taba yi ba to zai ya gaya maka je wani likita muna baka shawara to saboda haka ya zo ya kawo kukan ciwon da yake ji ga jikin shi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi kuma ya zo wurin likita to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka dora hannunka inda kake jin zahi saboda haka kenan wannan koyarwa ce haka mu idan ka ji wani guri na jikinka ko kanka misali ina ciwo sai ka aza hannunka basa kanka daidai wurin sai ka ce bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa harib haka ka wari so bakwai insha Allah za ka warki ko ciwon dan yatsa ko ciwon hannu ko ko jikinka wani wuri yana ma ciwo ko gwiwarka ko cinyarka ko dan yatsanka sai ka aza ka rike hannunka sama sai ka yi wannan addu'a da izinin Allah za ka warki Allah ya samu dace malam yace wa ibn Abbas radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ani nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace man ada maridan duk wanda yaje duba mara lafiya wanda lam yahdurhu ajaluhu ajalin shi bai halarto mashi ba fa qala indahu sab'a marrat sai ya bada a wurin shi hasso bakwai as'alullahi al'azima rabbal arshil azim an yashfiyak illa afahu Allah min dalika almarad babu wanda zai yin haka ba sai Allah ta'ala ya warkar da wannan mara lafiyar daga wannan cutar kaji Zara ka ita ma wannan addu'a ɗaya daga cikin addu'o'in da ake faɗa ne a wurin marar lafiya. Allahumma as'alullah al'azima rabbal arshi al'azimi an yi shiyaka. So bakwai, ba wanda za ya faɗinta, in kaga, wanda Allah ya ce in kaga ka faɗi ta mutum bai warke ba, to ajalin shi ya yi. ko kuma mutunan da ajalin shi ya zo mai to wannan kaga dama ajali in ya zo to kuma babu makawa walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajalu Allah ba zai jinkirta ma wata rai ba in ajalin ta ya zo to shi ajali karshe ne bai da magani amma ciwo yana da magani maganin shi shine Allah subhanahu wataala to in dai ba ajali ya zo ba insha Allah in kai wannan addu'a to Allah subhanahu wataala zai warakar da wannan mara lafiya din ita ma kaga addu'a ce wanda aka yi da kamun kaba da rububiyya ta Allah subhanahu wataala as'alullahi alazim ina roƙon Allah babba rabbal arshil azim malicin al'arshi babba an yashfiyaka ya warakar da kai kaga an wari suna Allah da siffan Allah subhanahu wata'ala da kuma ainihi halittar da Allah ya ma wata halitta mai girma rabbal arshi al'azim mai al'arshi babba wanda wannan girma al'arshin Allah ya halicce shi ka kai kaman kawa da Allah da girman shi sannan kuma kai kaman kawa da wani aiki da Allah subhanahu wata'ala ya babba wanda da halittar shi gaba ɗaya babu wanda ya kai girman wannan halitta to kenan kawa su Allah subhanahu wataala ka yabi Allah subhanahu wataala da yadda yake so a yabe shi rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito wannan hadisi wa tirmidhi imam tirmidhi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau wa qala al-hakim imam al-hakim yace hadithun sahih hadisi ne ingantacce ala sharɗin bukhari a bisa sharaɗin bukhari shi wannan hadisin baya cikin bukhari amma akan sharaɗin bukhari muna gane ku shi imam al-hakim malami ne da aka yi shekara ta 405 bayan manzo Allah ya kusan shekara 1000 da nawa da nawa da arba'in da nawa da uku da wucewa shi babban malami ne wanda ya rubuta littafin da ake ce ma al-mustadraku ala sahihai wato kamar cin gyara ne akan sahihul bukhari da muslim sai ga wasu hadisai nan ya kamata a same su yin bukhari ba a same su ba sai ce bari ya musu littafi duk sharani da ka'idodin da bukari da musulun suka dora wurin rubuta littattafansu waɗannan hadisi sun hadisai sun cika amma babu su ci sai ya kawo hadisin sai ya ce wannan hadisin sha- ya cika sharaɗin bukari da musulun ko ya sha- ya cika sharaɗin musulun ko bukari sai ya bari to wani lokaci ka san aikin na adam da yawa ya yi daidai kaɗan daga cikin aikin ya yi kurakurai kuma da ma da aiki haka ne Allah ya samu dace to wannan magana ba mamaki an koma zuwa ga akwai akwai gyaran da babban malami al-Imam Az-Zahabi yayi akan shi wannan mustadrak akwai kuma shi ma gyaran da ah, Ibn al-Mulakkin ya zo yayi kuma akan akan nashi din akwai kuma wanda Imam al-Albani shi ma ya zo yayi da Muhammad Nasiruddin al-Albani ko yanzu in kana so sai kai ma sai ka dauko ka gyara ka iya gano na in kana da ilimi waɗannan duk gumagumin malamai ne ake magana Allah ya samu dace hadisi na 907 malam yace wa anhu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala arabiyyin ya shigo wurin wani mutumin kauye ya'uduhu domin ya duba shi ya gani shi baya da lafiya wa kana idza dakhala kuma ya kasance idan ya shigo alaman ya'uduhu akan wanda ya tafi gani mara lafiya ƙara sai ce la ba'sa tahurun insha Allah inda Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la ba'sa babu laifi tahurun wannan ciwon tsarki ne insha Allah in Allah subhanahu wataala ya so Allah zai tsarkake ka daga zinubanka saboda ya hada ka da rashin lafiya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wannan ma addu'a ce daga cikin addoyi da ake mawar lafiya na ba su fahurun insha Allah mana ka yi haƙuri muna fatan ka samu tarki muna fatan kamar yadda da hausa za ka ji Allah ya sa ka fara ne yawa shi ne la ba su fahurun insha Allah mana wannan ciwon tana yiwa ya ya zamanto mai wanke ka mai karkare masu dabbanka kuma rashin lafiya dama tana daga cikin wato abubuwan da suke sa Allah ya fi wa bawa laifin shi ba tare da ya roki Allah gafara tunda Allah ya jarrabe shi ya hakuri bai batanci ba ya mai da lamarin shi ga Allah bai zangi tsoki yana bakan magana ga Allah ba to Allah subhanahu wataala sai ya mashi sai ya bi mai laifi wasu laifuka kamar yadda ai can baya mun karanto hadisi da dama Allah ya samu dace rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 908 malam yace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo shi ne daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda yace anna jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle malaika jibril ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya muhammad yace ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtakaita yace baka da lafiya qala na'am ya ce eh ba da lafiya ƙwada sai mala'ika jibril ya ce bismillahi arqiq min kulli shay'in yu'zik min sharri kulli nafsin aw aynin aw ayni hasidin Allah yashfik bismillahi arqiq rawahu muslim ya ce bismillahi arqiq da sunan Allah nake maka addu'a nake ma tawada min kulli shay'in yu'zik daga dukkan wani abu wanda zai cutar da kai min sharri kulli nafsin daga sharrin duk wata rai domin duk wata rai tana da sharri aw aini hasidin ko kuma daga wato dukkan ijiyar mai hasada mai kandun baka kenan duk mai hasada to ijiyar shi ka kiyaye ta ka kiyaye ta da neman taimako wurin Allah ba sani dan bakin ciki sakamakon hasadar da zai maka kai kuma ka raukana ka shagala wani abu yana isa mu rayuwa da kura maka idanu yana kallon ka ka yi sabon ɗinki ko ka yi sabon moto ko ka yi sabon gida ko ka yi sabuwa amarya yau ko ka yi sabon wani abu ko kuma ka yi abin nan ka samu wata sabuwar riba ta kasuwa ko an gudda ka wurin aiki an kara ma matsayi to yana iya saboda hasada shi abin ya dace da mukaddari daga Allah subhanahu wataala sai kaga abubuwan ka sun rufe sun lalace ko kuma kai ka kwanta ba ka da lafiya ko ka kamu da wani ciwo ta fama likitoci su ta baka magani ga banza Allah ya shi Allah zai warkar da kai bismillah arkika ina maka ruqiya da sunan Allah rawa muslim imam muslim ya rawaito shi wannan ma addu'a ce wanda za mu mara lafiya a lokacin da yake rishin lafiya bismillah arkaik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin allah yashfik bismillah arkaik addu'a ce da za a yi wa mara lafiya shi ma idan an je duba shi ba da lafiya musamman ma wanda ake tunanin cewa wato kambun baka ya same shi ko kambun idon ko kuma an mai asiri ko mai rufa ido ko mai wani samu sai a yawaita karanta mashi wannan addu'a za a karanta wa sau ɗaya mara kaga mara ta zo nan wurin ko kuma a karanta sau uku duk mara ne ai ko sau biyar ko sau bakwai ko sau tara ko sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar ko sha bakwai ko sha tara ko ashirin da ɗaya gwargwadon dai yadda aka samu dama in an yi sau ɗaya ma da izinin allah allah zai bada lafiya hadisi na ɗari tara da tara مالا يتي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه an karɓi wannan hadisi ne daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annahu ma shahida ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala lalle su sun yi shaida ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ya ce man qala la ilaha illa Allah والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن من قال لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله والله أكبر ya faɗa haka saddaqahu rabbuhu Allah malikin shi zai gaskata shi me gaskata an faqala sai Allah ce la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni wa ana akbar kuma ni ne mafi girma wa idza qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah idan ya faɗi la ilaha illallah wa dahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi gare babu abokin tarayya a gare shi qala yace ya kula yana cewa la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni wahdi ni kadai la sharika li babu abokin tarayya a gare ni wa idza qala idan yace la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu babu abin bauta da gaskiya sai Allah mulki na Allah ne shi kadai yabo da godiya ma na Allah ne shi kadai qala sai Allah ya ce la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni liyal mulku wa liyal hamdu mulki naune kuma godiya ma tauci wa idza qala idan yace la ilaha illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wala haula babu dibara wala quwwata babu karfi illa billah sai dai in Allah ta'ala ya baka dabaran ko karfin qala sai ce la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni wala haula wala quwwata illa bi babu wani wayo ko karfi sai da ni wa kana yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala fi maradi duk wanda ya faɗi wannan addu'a din a cikin ciwon da yake na rashin lafiya thumma mata sa'an nan Allah ya karɓi rayuwar shi lam tab'amhu an-naru wuta ba za ta ci shi ba bana yayi mutuwa ta imani kenan rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasan yace hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce wannan babu ya kare mun ga addu'o'i mabambanta daban-daban ga sunan wanda ya samu damar ya haddace su ya haddace wanda kuma ya samu dama haddace ɗaya ko biyu ko uku sai ya haddace Allah ta'ala ya ba mu iko babu sai babu su'ali alil marid an halihi babu na 146 baban da yake bayanin wato mustahabi ne ka tambayi ma'abuta mara lafiya game da halin shi ya jikin wani hadisi na 910 mala yace an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo shi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu lalle sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda kharaja min indi rasulillah ya fito daga wurin manzon Allah ila da aminci Allah su kara tabbata gare shi bi waje a cikin ciwon shi alladhi tuwfiya fihi wanda manzo Allah ya cika a cikin shi fa qala nasu sai mutane suka ce ya abul hasan ya kai baban hasan kaifa asbaha rasulullah ya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance qala yace asbaha bihamdillahi bari'an manzo Allah ya kasance warkake ya warke da godiya ga Allah subhanahu wataala rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wannan yana nuna wato idan baka yi shiga wurin mara lafiya ko kuma in kana ganin kamar yawan kai da kawo ya yi yawa ba ka san shiga to ya halitta ka tambayi wani wanda ka ga ya hito daga wurin shi ya jikin wani da sauki ko to alhamdulillah dama na so in shiga to amma da tun da ka ce akwai sauki to alhamdulillah Allah ya kara sauki Allah ya ba shi lafiya sai ka wuce waka Allah ya samu dace hadisi na 100 a bami na 147 babu ma ya ƙuluhu man aisa min hayatihi baban abinda mutum za ya faɗi wanda ya hiddare daga rayoshi ana yana dai ganin ba zai tashi daga wannan ciwon nashi ba hadisi na 911 malam ya ce wa aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat ta ce sami'tu rasul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah sallallahu alaihi sallama wa huwa mustanidun ilayya ya ƙulu manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya jingina gare ni yana cewa mana tarin gobe annabi sallallahu alaihi wasallama yana rishin lafiya Allahumma firli wa alhamni Allah kai mana gabara kai mana rahama wa alhikni Allah ka riskar da ni bin rafiqil ala da jama'a mafi daukaka muttafaqun alaihi bukari da muslim suka rawaito shi ma'ana an so ga marar lafiya musamman in ya ga ciwo ya yi tsanani to ya mai da hankalin shi wurin roƙon Allah subhanahu wata'ala adoyi ya ma yi addu'a ta lafiya kuma ya addu'a ta mai da samun gafara da rahama da kuma haɗuwa da ainihi tawaga mafi ɗaukaka mafi daraja ya shagaltu da waɗannan abubuwa din hadisi na 912 وعنها رضي الله عنها قالت هيا وليد قريت على كارا متى داتت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغا من ذال صلى الله عليه وسلم وهو بالموت الهالي ينا تكين دوك عليه عنده قدح فيه ماء أولين شيء wato akwai wani akushi a cikin akushin akwai ruwa wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah yana shigar da hannun shi a cikin wannan akushin thumma yamsahu wajahu bil ma'i sa'annan ya shafe huskar shi da ruwa thumma yaqulu sa'annan manzala sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni ala ghamaratil maut Allah ka taimake ni akan magagin mutuwa wa sakaratil maut da kuma magagin mutuwa safin mutuwa rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito shi amma na hadisi da'if ne to amma dai malam ya kawo shi da ya nuna mu cewa idan ciwo yayi ciwo yayi tsanani mutum yana abin nan yana da addoyi waɗanda za yi ya rirrike su ya saba da su wannan kasan sai in ka saba sai da ma kullum sai ka yi addoyi sun zama cikin bakinka ba ba haka ba kana cikin irin wannan zafin ciwo kama ta wata addu'a sai ya zamanto dama ɗaya biyu addu'a ce cikin bakinka ɗaya biyu haka nan ne ba zage-zage ne da a sharba cikin bakin da mugun ɗimi ba kaga wannan sai ka yi shiru ka rasa abin da za ka faɗi ko kuma ka ta surutai waɗanda ba su da ba su da kai ba su da gindi amma idan dai dama la ya zalo lisanuka ratban min dhikrillah harshen ka ba zai gushe ba yana danye da ambatan Allah to kowane yanayi ka shiga ko ko hankalinka ya gushe za a ji addu'o'i na hitowa daga bakin ka saboda aikin ki idan mutum kullun sai ya karanta Qur'ani izi biyar ko izi goma ko sha biyar ko ashirin ko kullun sai ya rabi gobe ya sauki ya kake gani sai dai ana kwance ana jiya shi aje yana ta karatu kawai saboda bakin ya riga ya saba Allah ya samu dace babu sai babi wasiyyati alil marid baban da yake bayanin an so wasiya ga mutanen mabuta mara lafiya wa man yakhdumu da kuma wanda yake masa hidima bilisani ilai da kyautatawa zuwa gare shi wa ihtimalihi da kuma hakuri da shi juriya dauka abubuwan da yake saboda baya da lafiya wasabri da kuma hakuri alama ya shukku min amri akan abinda yake da wahala na sha'anin shi wa kadha alwasiyatu haka ma wasiya biman qaruba sababu mauti ga wanda mawarin mutuwa shi ya kusa bi haddin da haddi ba na an yanke mai haddi cewa nan da kwana uku za a kashe shi ko nan da sati daya ba na so yi wasiya au kisasin ko kuma kisasi ne za a yi wa nahwi ma da makamantansu to da na so su yi wasiya su ma ainihi iyalin su wasiya hadisi na 913 malam yace an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu an karbo shi ne daga Imran dan Husayn Allah ya kara masa yarda annamratan min Juhainata lalle wata mace daga kabilan Juhaina atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ta zo ran annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla alali ta tana da juna biyu min zina na zinar da ta yi فقالت تسيت يا رسول الله تسي يا مايكين الله أصبت حدا نا يا أبندا يا وجبتا من حد فأقمه علي كسيدا من حد فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله يكرا وليها ولينتا فقال سيتي أحسن إليها كوتتا متى فإذا وضعت فأتيني بها إذا انتهيه فكاو من إتا fafala sai yayi fa amara bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umarni da ita wa shuddat alaiha thiyabu sai aka daure mata aka tsuke kayanta daga jikinta kuma amara bi sannan manzo Allah ya umarni da ita faruji mata aka jefe ta kuma salli alaiha sannan annabi alaihi salatu wassalam ya mata sallah muttafaqun alaihi rawahu muslim kuma muslim ya rawaito shi ina hadisi yana karantar da mu yin haka yawa mutunan da wato ake ganin kamar shi lafiya ta yi tsanani gare shi ba ana yi ma wato iyalin shi wasu ya da kulawa da shi da kyautata mashi kamar yadda manzo Allah ya ce ma waliyinta asin ilaiha fa idza wada'at ka kula da ita idan ta haihu fa atini biya ka zo man da ita tare da cewa mai zina ta yi amma manzala sallallahu alaihi sallama bai wulakance ta ba bai tsangwame ta ba manzala bai ce a je a ci gaba da gana mata azaba ce a kyautata mata idan ta haihu a kawo mai ita wanda ita ce koyarwa mai kyawu ta addinin musulunci addinin musulunci ba tsangwama babu jawazi qaulil marid baban da yake bayanin halaccin maganar mara lafiya ana waji'un ni ba ni da lafiya shine waji'un da yi ma jimun kasra ba waji'un ba waji'un ni mara lafiya ne au shadidul waji'i ko kuma ni mai tsananin rashin lafiya ne tsananin ciwo ke gare ni au maw'u ko ina zazzabi au wara asa ko kuma mutum ya ce wallahi kai na ciwo yake shine wara asa wa nahwi zalika da fadan abin da yake makamancin wannan diya halitta wa bayani da bayani annahu la karata bi zalika babu makarhanci a cikin wannan idza lam yakun zalika ala sabili tasahhub in dai wannan bai kasance ba a bisa hanya ta yin fushi ga Allah subhanahu wata'ala ba wa izharil jaza'i da kuma bayyana raki ba wai gajen dangana bane ba raki bane kake a kana gayi ne saboda yanayin da kake ci tana yiwa maganin da aka baka kana so a karo wani in akwai wanda ya yi shi karhi to a samu mashi saboda ciwo ya tsanani to babu laifi kamar wannan amma in dan ka zanki fushi da Allah ne ko ka zan kira ki wai za masa sharru jazua to ba kai daidai ba hakuri ake yi babu dadi amma abu ya zo daga Allah kamata ya kai hakuri ka karbe shi da hannu biyu hadisi na 914 malam yace wa ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mashi yarda wala yace da kantu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'iku na shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zazzabi ba masastuhu sai na shafi jikin shi fa qulti sai na ce innaka la tu'aku lalle kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana zazzabi wa akan shadidan zazzabi mai tsanani faƙali sai ce ajal haka nan ne in ni u'aku lalle ni ina yin zazzabi kama yi u'aku rajulani minkum kamar yanda mutum biyu cikin ku suke yin zazzabi ni na mutum biyu ake hada mini muttabaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuta ko kaga abdullahi dan masudi ya ce innaka tu'aku kuma zalla ya ce lalle ni u'aku yawwa lalle haka ne ya halitta ka ce bani da lafiya ina ciwo sassara nake hadisi na 915 malam yace wa an sa'id ibn abi waqqas radiyallahu anhu daga sa'id abi waqqas Allah ya kara mashi da kare yace ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wurina ya uduni domin ya gane ni min waje in ishtadda bi daga ciwon da ya tsananta gare ni fa qultu sai na ce mai balagha bi ma tara ya kai gare ni matukar abin da kake gani ya rasulullah wa ana zumal kuma ni mai dukiya ne wala yarithuni babu wanda zai gaje ni illa ibnati sai dai diyata fa zakara alhadith muttafaqun aga yace min waje in ishtadda bi saboda wata rashin lafiya da ta yi tsanani gare ni faƙultu balagha bi ma tara a gani ya halitta ba don kai ka kai ƙaran Allah subhanahu wataala wurin maluki ba a don kai bayanin halin da kake ciki kawai ya halitta hadisi na 916 wa anil qasim ibn muhammad an karbo daga alqasim dan muhammad قال قالت عائشة رضي الله عنها عائشة لا قال متى يرداتاتي wara asa ta ce kai na ciwo yake wayo kai na na ciwo kai ciwo shi ne wara asa faƙwalar nabi sallallahu alaihi sallam ta nabi sallallahu alaihi sallam ce bal a ana wara asa ni dai ne kai na ke ciwo ba zakar hadisa ya faɗa hadisi rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito shi da haka hadisi yana nuna mana halaccin farin cewa kaina yana ciwo ba laifi ba ne da a baka magani da a yi a samu a magani ba laifi ba ne akwai sauran lokaci ha? sha uku To. hadisi na a babi na 150 daidai malam ya ce babu talqinil muhtaziri la ilaha illallah baban da yake bayanin wato laƙana ma wanda yake ɗaukar rai la'ila illallah hadisi na ɗari tara da sha bakwai malam ya ce wa muhajin radiyallahu anhu qala an karbo shi ne daga muhajin Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wanda la ilaha illallah ta zamanto karshen maganar shi dakhala aljanna ya shiga aljanna rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi wal hakim da hakim wa qala yace sahihul isnad isnadin shi ingantacce ne hadisi na 918 mala yace ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo shi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala jira da abinci Allah su kara tabbata gare shi ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah ku ainihi laqana ma waɗanda suke ɗaukar rai a cikin ku la ilaha illallah bana da wannan aka kama alamomin mutuwa sun halarto mashi sai a zangice mai kace la ilaha illallah wasu ka ce a dai ta faɗi kawai ana la ilaha illallah la ilaha illallah amma hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ya ce ma amma shi kun la'ilaha illallah ka ce la'ilaha illallah saboda haka a ce mai haka ɗin ya fi dace Allah ya samu dace hadisi na a babi na 151 babu ma ya kulu ba da tagmidil mayyiti baban abinda mai jiyan marar lafiya za ya baɗi bayan Allah ya karɓi ran marar lafiyar shi bayan ya rufe mai idanu حديث الذي ترى شاترا لا يتعن أم سلمة رضي الله عنها قالت عن كالبوش لدك أم سلمة ألا شكال متى اردادت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تلاد من الله سكالة تبتع قريش يشكو على أبي سلمة أولا أبو سلمة وقد شق بصره أبو سلمة تنقو من ذا الله نشايروا wa ƙarshen ƙabasarhu alhali ganin shi ya tsagi fa aghmadahu mana idanun shi sun bude fa aghmadahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufa idanu maqala sana manzo Allah ce inna ruha lalle rai idza qubida idan aka karbe shi aka dauke shi daga jikin mai shi tabi'ahu al-basaru sai gani ya bi shi da kallo da idanunsu ta kallon ran gaya nan ba ka taba ganin ranka ba sai ranar mutuwarka ganin farko ganin ƙarshe ba za ka gaya ma kowa yadda yake ba shi kenan amma ka gane shi shi kenan ka gane shi kana kallon shi gaya nan ya tafi shi sa idanu ke budewa babbar jana sun min ahli sai waɗansu mutane suka yi kuka daga iyalin abu salama ba ƙari sai mazala ce lati da wa da anfusikum illa mai kwai kakku yi makanku addu'a sai ta alkhairi ana kakku yi mugun dimi kubar cewa kun mutu kun lalace nan da mun banza ne ku yi ta addu'a ku ta cewa Allah ya ji kanshi Allah ya mashi gafara Allah ya gami ku tsaya ku tsaya kuna ta dumumuwa fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna domin mala'iku suna cewa amin akan abin da kuke cewa thumma qala sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma ighfir li abi salama ta'alla kai gafara ga abu salama warfa darajatahu fil madiyina ka dauka ka darajar shi a cikin shiryayyu wa adkhilhu wa akhlifhu fi aqibi kuma ka maye shi a cikin bayan shi bil ghabirina a cikin waɗanda suka yi saura waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin Allah kai mana gafara da mu da shi ya Allah mahalicin kowa wafsa lahu fi qabri Allah ka yalwata mai kabarin shi wa nawwir lahu fi kuma Allah ka haskaka mai cikin kabarin shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan ita ce addu'ar da ake bari idan gabanka wato Allah ya cika ya karbi rayuwar wani ga abin da za ka yi kuma ga addu'o'in da za ka yi za ka yi kuka irin na zubar da hawaye saboda zafin rabuwa da shi ma ba za ka yi ɗumumuwa ba waɗanda ba su da kyawu ba su da wani alkhairi sai ka yi ta addu'a gare shi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace banda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yafe mana ba ko wani ba Allah yake bana addu'a ga ɗan shi da ya wuri Allah subhanahu wata'ala ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ya hore masu rayuwa mai sauki Allah subhanahu wata'ala ya karba mana Allah ka ba mu damuna mai albarka ba mu ci maka mai albarka Allah za ka shayar da mu ruwa ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah waɗanda ba za su halaka mana shimka ko gidajen mu ba Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci da shirka da munafunci da zalunci Allah ka raba mu da mugayen halaye Allah ka raba mu da kyawawan halaye Allah ka ba kasashen mu kwanciyar hankali Allah ka kara gyara mana shugabanninmu jami'an tsaron mu Allah subhanahu wata'ala ka kiyaye su daga harara yan ta'adda da yan bindiga Allah ka ba marasa lafiya mu lafiya Allah suna nan tare da mu ko suna gida ko suna asibiti suna biya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji gansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka kara mana dan kai ya Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah Allah ka sa mu zaman tuwa al'umma guda da ya Allah masu kauna juna masu san juna ya Allah Allah ka kara mana san ka da annabin ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da annabin ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da annabin ka ya Allah Allah subhanahu wataala ka cika mu da imani ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين العالمين